أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر وسائفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وفي يوم الأربعاء a cikin ranar laraba wa huwa salisul ayyami shine kwana na uku a zaman mina bayan ranar sallah da kwana uku ramainar jimara salasata muka jefi wato jifan shaitan din nan guda uku duwar wasu jifa din nan guda uku aidan komowa ka'adatina kaman al'adarmu fil yaumaina a kwanaki biyu da suka shige qablahu kafin shi yanzu shehu ya cika kwanan mina kenan guda uku faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi waman ta'akhkhara fala isma alayhi liman tak wanda yayi kwana biyu kawai ya gaggawa ya bar mina ba laifi a gare shi wanda ya zauna ya cika kwana uku ma ba laifi a to ba laifi ba laifi wani su ce kai mu tafiyan mu to amma dai shehu a farko ya zauna ya yi kwana uku ina da wuya wajen alhaji ya zauna ya kwana uku zai ga tunda ya gama me zai tsaya yi yauwa ya cika wa zurna muka ziyarci magaratan kogo jalasa fi annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya zauna tsira da aminci Allah sabata a gare shi wa unzilat alaihi suratul mursalati aka saukar mada wal mursalati urfa a cikin kogo ta sauka Allahu akbar annabi ta ya a cikin gobe a ramomi ko ya ta karanta ta ba ba a jima wani abu ba ai dai a cikin gobe mutum yana karanta ta ya tuna to a cikin gogo ma ta sauka wal mursalati urfa wa masjidan da masallaci nuzilat fihi suratul kausari da ina da ina kalkausa ta sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amina ba a cikin gari bane duk a can mina ne wa ma wa mahallan nuzuli al-kabshi da bigiran da ragon annabi Ismaila annabi Ibrahim aka saukar madin nan fansa kansa annabi Ismail allazi fudiya bihi Ismail wanda aka fanshi annabi Ismailu da shi dama amina aka fita za a yanka shi to aka saukar da rago to da wajen da ragon ya sauka daga sama wa magaratan da kogo kanat kanat tajlisu fiya hajaru da hajaru take zama a ciki matar annabi Ibrahim ko yauwa wa ruhuna sannan muka tafi muka maraita min minan daga mina wa nazalna bi masjidil muhassabi muka sauka a masjidil muhassabi dai anan minan ne wa sallaina bihi zuhura muka sallaci azhar wal asr da al asr wal magriba da magriba wal isha'a da isha yini akai kenan tunda aka maraita aka tafi aka zauna anan kasran duk kasar kasar ne illal magariba sai sallar magariba ita ba kasar a ciki wada kalna makkata muka shiga makka wa min minanillahi yana daga baiwan Allah alaina a gare mu an salakna tariqa mun bi hanya allati tamurru bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam take shigewa da inda aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma yiko Allah har yanzu ma an ka biyo ta minan daga kafa duk mun biyo da kafa ta nan wajen da zaka zaka bullo ta cikin kogon dutse an rarake dutse an yi hanyar motoci da komai a ciki da hanyar kafa da komai to in ka shigo ta wannan hanya ta karkashin wa'annan ta cikin wa'annan duwatsu daidai wannan gidan za ka bullo ga harami nan kana kallo to ta inda aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama wa zurnahu muka ziyarce shi wa qara'atu shay'an na karanta wani abu min mahfuzati daga abin da na haddace mina shi'iri na daga waka fi zikir maulidi sallah daga ambatan maulidinsa alburda a bana maulidin an ɗiba sirri ko ya ga wannan yake sawa hadda diwani tana shi hadda komai ma tana da kyau to bare hadda diwani wani wajen za a je wani waje littafi bai hannunka kaza kaza sai ka dan karanta abin da ka haddace ko in kana zo na ejin zaba ta taso dan abin da ka haddace din ne ka sai karanto to bare kuma ka haddace ga baki da to to bare kuma qur'ani duk daya wa fi hadhihi al-ayyam a cikin wa'annan kwanaki kullan wa'annan kwanaki dukka na zaman maka da minadin nan da arfa da muzdalifa da jifa da waɗin nan kullan duka wa fi hadhihi ayyami kullan a cikin wa'annan kwanaki duka kajimi mai min hidima sultani Kano sarkin Kano kwane mutum kadimuka mallikul muluka wa amraha kadimuka makdumul muluki amira wannan kadimin naka kadimuka mallikul muluka wa amraha mallaka ma dukkanin shugabannin da lamurmuranta kaji wannan kadimin naka shine wa'anda makadumul muluki amira wanda sarakuna da da abu su ne suke ma hidima wannan kadimin imana su ne masu yi mai hidima shi kadai ne wato abdu abdullahi to kowa kuwa abdul abdu ne wannan a nan wajen to kadimi mai min hidima sultani kano sarkin kano abdullahi bin abbasin bayero abdullahi dan abbas bayero haza wannan wa qad alimta kai sani ayyuhal mukatab kai wanda nake wa magana mara haza ko wa qad alimta kai sani abocin jina ma'ana ba a rubuta ba. Marafakati ka san na taho tare da alkadimai ne khadimai na guda biyu, asadiƙai ne masu gaskiya al'allamatu, malami mai yawan sani alhaji ma'abdu. Alhaji ma'abdu, farkon wanda ya sha faila, farkon maftuhi, alhaji ma'abdu, wasinuhu da tagonsa wajen hidima, ɗan uwansa abin haɗawansa, fil iradati cikin bin halara ko nufi alhaji aminu bin abubakar ko jazahum Allah Allah ya saka musu khairan alkhairi wa jaza sultan Kano Allah ya saka wa sarkin Kano da alkhairi Abdullahi Bayero subhanallazi sakara lana hadha wa ma kunna lahu muqrin sarki ya tabbata ga wanda ya hore mana wannan wannan ana karanta ta in ka hau raƙumi ka san dai in ba da Allah ya hore ma raƙumi ba yanda za ka yi da shi ko in ka hau doki doki ƙarfin ƙato arba'in ne ko saba'in da shi to bare ina raƙumi kuma ko in ka hau mota ita kuma ƙarfin wajen doki nawa ne take da shi ita kuma tana abu to ko ka hau jirgin sama ko ka hau jirgin sama ka ce subhanallazi sakara lana haza wa ma kunna lahu muqrani ko sarki ya tabbata ga wanda ya hore mana wannan abun hawa ba mu zamanto mu masu iyawa da shi ba ne ba don Allah ya hore mana kai in ba Allah ya hore mun sarkin kanan nan ba wannan da walitakan nan tasa za a yi mai istikhara an ce bace ce ai shi baya yi ai shi baya yi da za ka za to shi ma wancan mai istikharan baban baban Ahmed Muhammad shi ma da yake waliyin kansa ne ce to yau za ka yi yau ka za ka yi shi ma waliyin kansa ne to wai ba wai karfin sa wai karfin wilayarsu karfin walittakarsu to bare kansa kuma sunusi wa subhanallah to bare kansa kuma sunusi yawwa to subhanallazi sakara lana hadha tsarke tabbata ga wanda ya hore mana wannan wa ma kunna lahu muqina za mu iya da wannan ba dan Allah ya hore mana shi ba ziga baki da wakarajna ashiyata yawm al-khamis muka fita ranar alhamis da yamma alkamisa ashara goma sha biyar yana shahar daga watan babbar sallah ila tan'imi muka tafi tan'imi inda ake ɗauko umra daga maka inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hori sai da Aisha ta je ta ɗauko umra lil ihram dan yin harama bil umrati da umra wa wasalla qubayla ghurubi shamsi muka isa tan'im rana ta kusa faduwa wajalasna fi masjidi sayyidatina Aisha ta muka zauna a masallacin sayyida Aisha inda ta dau umra lil intizar al magadan mujra magariba walamma wajabat al magarib yayin da magariba tai da kalla muka shiga masallacin wa sallaina al faridata muka sallar farilla fi dakil al harami a cikin wannan masallaci inda ake daukan harami wa karajna lil hilli to shi a cikin harami ne inda suka yi sallah sai muka fita hillu inda kuma ake ɗauko harami ɗin inda ake ɗaukowa wasallai na raka'ataini muka yi sallah raka'a biyu sunnatal ihrami sunnar harami wa a haramna muka yi harami da umra wa labbaina muka yi talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik haƙi zuwa ƙarshe wa ina muka zo hammaka wa dufna bil baiti muka yi dawafi wa sa'aina muka yi safa da marwa da'ina muna yin addu'a ka'ilina muna faɗar ma kana ya ƙulu sallallahu abinda manzon Allah ya dinga faɗa yawwa wa halaqna indal hallaqina muke aski wajen masu aski allazina indal marwati wanda suke nan dutsen marwa ita umra da kayi ta to ka yi gama eh, safa da marwa din nan dutsen marwa sai kai aski a nan duk bayanin hajji din nan yana nan ciki ko yawwa da'ina yawwa waraja ana muka koma gidanmu farihi na muna masu farin ciki haisu tammatul manasiku ta inda duk aikin hajjin mu ya kare jami'an gaba ɗaya bi fadlillahi da falalan Allah wa minnatihi da baiwansa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi arana manasika na wanda ya nuna mana ibadodin hajjin mu walhamdulillah godar tabbata ga Allah allazi hadana li hadha wanda ya shirye mu da wannan wa ma kunna li nahata da ba mu gushe ba mu shirye da shi laula an hadana Allah ba dan Allah ya shirye mu da wannan aiki ba wa in ta'uddu ni'matallahi ko kun tsaya za ku kirkirga ni'imomin Allah da ya muku latu su ba ku ya gididdige ta ba ba za a iya gididdige ta ba wa qazzafirtu na rambanta yawmal jumu'ati ranar juma'a as-sadisa ashara sha shida bi iddatu kutubin to kuma ranar juma'a kuma an fito ana ta kewaye gari kuma irin an gama hajji din nan kuma wani nishadi za ka ji na daban to na rambanta da waɗansu littattafai masu yawa kullu min makata dukkan wannan littattafai da zan faɗa a maka na siye su awwaluha na farko mushafin qur'ani a sharifin madaukaki ajza'uhu isna ashara mai juz'i goma sha biyu nawa nawa suka raba ba shi kenan Eh, izu shida shida kenan ko izu shi- shi- goma sha biyu kenan wa fatul bari da sharhin bukhari wa muqaddimatil libni hujr al asqalani da muqaddama ta dan hajr al asqalani wal karamani ala al bukhari da karamani ala al bukhari sharhin bukhari shi ma wa tanwir al hawalik ala al mu alamu wa ta imam malik da wannan sharhi na na imam na muwadda wa diwanu Umar bin Abi Rabi'at al-Makazumi da diwanin wannan mutum wa kamalul balagati littafi da ake cewa kamalul balagati wa rasailun nadiratu da rasailun nadiratu littafi wa husulul mamuli fil usuli wa hadiyir rasuli littafi wa juz'un min tafsir al-fakar da juz'i na tafsir fakar raziki da sanan ba a buga tafsir al-kamil din ba nasa wa jasusun ala shama'ili shi ma littafi wa qawa'idu abil faraji littafi wa irshadul fuhuli littafi wa gayatul nihayati fi tabaqatil qurra'i littafi wa bida wal bidayatu wan nihayatu fi tarihi littafi واستكراج في أحكام الكراج للتافي ومجموعة الرسائل الخمس للتافي وتأييد القول بنجاة أبوي الرسول للتافي وثلاثة أجزاء من هلية أبي نعيم والباقي تحت الطبع da sufuli uku na littafi hilyata abinu aimin shauran kuma ba suna wajen bugu ba a gama bugawa ba sannan dai aka buga uku kawai yawwa littafi wa riyadul janna littafi wa jawahirul alfazi littafi wal i'tisamu lishadibi littafi wa qawaid al ahkam ibn abd salam littafi wa diwan ash'ar sahabati da diwanin waƙoƙin sahabbai da suka yi duka wal baqi shauran littafai ko min al madinati daga madina muka siye su mun gode Allah Allah ya ta buɗa mana a ta zuwa lallai in Allah ya buɗa mutum zai ta siyo littattafai kwarai da gaske me ya zuwa da ga yana siyo saboda ga su da araha kuma ga kuɗin a hannunka dama wannan kuɗin ka je da su ne dan dan umra din Eh, Allah ya buɗa wannan a maka mun san sai littattafai na taɓa shiga wani ya ban kuɗi wajen Shehu Lamin wani babba ne a maka din ya zo gaida Shehu Lamin to ya samu ina diwani da ya zauna ya ji ya ji ya ji daɗi har ya taso ya zo ya sumbanci kaina yawa kaina ke to ko al'ada su sun saba da inda suka sa hanci ko abu su ji kanshi ya mugu mun za a wani zuba a kai ga turare ko kanshi ko wari ya ji a kan nawa ne ya buɗe aljihunsa ya ɗauko turare ya ɓalle kwalba gaba ɗaya ciccile min a ka ya ciccile min a ka same ka riyal ɗari biyar kuɗi ne mai yawa ya bani na je na kawo shi ya ce ah ba na ka bane da kake karanta ni ina ruwa na a ciki to na shiga kantin littafai da shi nan kusa da harami a maka sai da na sai su fato bari su kaza kaza to har na tambaye mai kantin mutumin indiya ne da tijo da ganin sa da yan indiya ne kana da fituhatul makiya ya zare mi ido kai sufi ne na ce kwarai kuwa ni sufi ne kai sufi ne da ban tsoro ce kai ko ina aka tambaye ko lahira aka tambaye zan ce ni sufi ne ce subhanallah ya dan sai yana kan tsani ya ce wane wane zo ka ga sufi zo ka ga dan ya zo na ce gani kallani su bi sai kawai ce kai ka sauko lafiya kalau ka san hukuma ta kan natso mana CID yanzu aka gane ina sai da wannan futuhatul makiya din a wannan kantin kona shi za a zo a yi gaba daya a ce ina sai da tafan kafirci a ciki kona shi za a yi guda daya ina sai da shi riyal ɗari biyu amma kai tun da sufi ne ka har riyal ɗari da hamsin futuhatul makiya din nan ta kusa da harami kada na siya duk gaba na gama siyayya sai riyal talatin sai to je ka gano wani abu ma to shi nan na yawo na gano fikihu sunna na sayyid sabit na siyo farai kuwa barka Allah ya tabuda mana mu siyo wa'annan littafai da gausi ya siyo a maka to shaura mun zauna madina da shehu jan dan shehu alhaji madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata umara kwana hamsin duk in an fita an je an mun gama sai rana ta yi sannan za a fito za mu ziyara mu fito daga masallaci kantin littafai za a yi kuɗin da yadda aka fito da shi na wajen littafai za a sayar da shi zai ƙare ga baki ɗaya a kori kura guda aka zo da littafai duk ga baki ɗaya wasu yalla annu wa fi yawm sabti a ranar asabar karajina sai muka fita li ziyaratil ma'asir wal asari da ziyarar wato wuraren da manzo Allah ya abubuwa a wajen da kuma gurabe na tarihi awwaluha na farkonta wa ulaha ita ce kuma farko dama duk za ka ziyara a maka da wannan za a fara darul arkami gidan da aka fara zama ana musulunci a boye din nan gidan arkamu wanda take kusa da dutsen safa to wannan gida mun je mun ziyarce ta allati bada a fi al islamu gariba wanda musulunci ya faru ya faru bako a cikinta musulunci ya faru dan faila bako a cikinta wa sayaudu gariban zai dawo bako zai dawo ɗan failasa bako yau musulunci in dai wannan na hayaniya ne na littattafai na kaza kaza ka wannan washe ne zama bako amma in dai na sanin Allah ne na shan faila da ka wannan abada bako ne masu shi duk baki ne su ba lil gora bai manzo Allah ya ce alheri ya tabbata cikin bakin nan ko ko aljanna ta tabbata cikin bakin nan to musulunci anan ya fara bada a fi al islamu gariban bako wahayal kaizaranatu har yau ginin nan na kai zarana ce, wato baiwar Mahadil Abbasi, baiwar Mahadil Abbasi hijira tana ɗari da saba'in da ɗaya, miladiya tana ɗari bakwai da tamanin da bakwai, miladiya, hijiran manzalla kuma tana ɗari da saba'in da ɗaya. Akwai baiwar Abbasi, Mahadil Abbasi, ita ta sa aka rushe gidan sai ta gina masallaci a daidai gidan kusa da safa to shehu ya ce gashi har 1935 wannan ginin ne shekara wajen dubu da ɗari wajen uku ginin yana nan kuma ba abin mamaki har gobe nan akwai ginin zubaida yana nan a maka wa'yansu ginannuka na, na hanya da waye duk ginin da zubaida matar harunan rashid ta yi ne tukun Allah Allah ya sa abubuwansa albarka sai ga sun yi dumbin shekaru amma yanzu da an yi gini malam dan shekara ɗari sai ga an ce ai ya tsufa sai an sake daga Allah malam to ginin nan na kaizaranu ce yana nan wahayal kaizaranatu ginin nan na kaizaranu ce baiwa baiwa ce ta sarki ta kasai ta mala ita ma sai abu kamar yadda matar haruna rashid zubaida ba ita kuma ita ta yi hanya tun daga Siriya ta yi hanya alhazai da hanya da kwalta da haƙari ja da wahai da ta zo maka. Lalata a ce shugaban ƙasa ko gona ya kasa titi. Ga mata suna yi titi tun daga Siriya mace ta yi titi har zuwa maka. Sai an sassake duwatsu da bishiyoyi da titi mai wuya ma. bai yanzu da giredodi da wane ne ga lalata ce kawai da rashin ba aikin ake so ai ba da kai zaranu ma ta yi ina matan gononin ne ko na shugaban ƙasan ne ne ba kai zaranu ne a ciki ko ba zubai da a ciki ba ga sarki ma ya bada hujja da alfu laila wa laila ba 2001 ko dare dubu da ɗaya dare alfu laila wa laila to ina su matan gononin har yau ba kai zaranu ne a kai musu wannan kashe din su ji ba kai zaranu a cikin su ko ba zubaida ai titi kawai daga Abuja zuwa Kaduna ko daga Kaduna zuwa Kano ko daga Ilorin zuwa kaza ko daga Lagos zuwa Kaduna kawai ya gagara ba ma kai zaranin ba ma shi namijin ma mai wando ya gagara ko ku haƙo teku kawai daga abu a kawo oke ne ko lafaja duk ya gagara ai da Allah wayan nan duk shirme ne za kai zaranu a cikin su za ma tamma bare na to ga shi imana to mun same shi ginin kai zaranu ne mana Allah ya saka musu da alkhairi to shi ne malamai suke hukunci to yanzu dai wannan irin kuɗi da, da, da ita zubai dama ta haruna rashid ta ɓata ta yi wannan gini tun daga siriya dimishka haƙi zuwa maka to ranar tashin kiyama dai Allah zai hisabi to sai a duk ba za ta samu ladan kuma sai a mayar da wannan kuɗi duk kaji wannan zancen banza kamar su ne Allah din malami wani zubin takaicinsa ya isa malami har sai da waɗannan zamaninnika suka zo sannan aka daina amfani da waɗannan titunan nasu. To gashi dai 1935 shehu ya samu ginin kai zarana. To muka ziyarci wannan gida. Wamina yanzu kuma gidan ya shiga wannan faɗaɗa masallaci. In ka zo daidai ƙofar da za ka fito safa, to gashi nan an sa a jikin wata ƙofa. an sa gidan arkamu bin arkama don a sanar da kai wannan area yanzu ya zama ma matattakala ce irin ta inji din na wanda in za ka hau ta hau da kai ita ce a wajen amma dai ga kofa nan da za a shiga an sa to ban san kuma wannan gini ne yanzu da suka yi ba me ya zama wajen amma dai ko me suka yi da za su yi alama dai ko da a dan rubuta a sama ne za a yi alama abin ne abin takaici gate number one kofa haramin Allah gate number one babban kofa wadda ita ce ta farko ita ce menene Abdul Malik bin Aziz ko Fahad bin Abdul Aziz suna wani amma babu nabi kofa annabi Muhammad tana nan baya wajen da zaka shigo Safa da Marwa bata kai bata bi wannan kofa ɗakin ba ita ce babu nabi gashi na an rubuta ga gani to ai dai sai ta yaki da shi gaji wa minhu ila to daga nan kuma daga nan wa minhu ila jabal abi kubaisi muka je muka hau dutsen abi kubaisi dutse ne mai tarihi kwarai da shi a maka yanzu duk ginan nika sun cinye kaman kuma an ce shi ne wanda wannan gida na sarautar tasu na maka a kansa yake wa minhu ila mashakkil kamari daga nan muka je muka zarci inda wata ya tsage na yawa wannan lokutan da akwai wajen da an yi alama yanzu yadda aka cire wai ka ai shirka yauwa da wajen da wata ya tsage wa minhu ila mawlid sayyidina ali bin abi talib daga nan muka je inda aka haifi sayyidina ali bin abi talib wata ruwaya kuma an haife shi a Ka'aba karrama Allah wajahu Allah ya girma fuskar sa wa minhu ila mawlid sayyidil mursalina daga nan zuwa mahaifar shugaban ma'aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu yana nan maktaba ce wa minhu ila mawlid sayyidatina fatima binti sallallahu alaihi wasallama da kuma wajen haihuwar sai da faɗi mafi ‘yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mahallu ummina Khadija da gidan sai da Khadija sannan duk yana nan duk yana nan wa amma yanzu duk sun shiga cikin masallaci yana cikin tausiya wa minhu ila mu'alla daga nan muka je makabarta mu'alla wa zurna qubura sahabati muka zaci kaburburan sahabbai wa arafna minha muka sani a ciki kabar Abdullahi bin Zubair kabarin Abdullahi dan Zubair wannan wanda ya sha jinin Annabi dinnan wa kabara asma'a da kabarin babarsa asma'u binta abubakar ya sayyidina abubakar siddiq wa kabara abdurrahman da kabarin abdurrahman dan uwanta shi ma dan sayyidina abubakar ne aki ha dan uwanta summa kabara khadijata sannan kabarin sayyida khadija wa aminata da kabarin sayyida amina a ruwaya amma kabarin sayyida amina yana can abuwa hmm? a wa'ansu ruwayin masu hadisi yana nan ko amma kabarinta wato wata ruwa yana can a abuwa wa alal bait da kabarguran ya'yan gidan manzo Allah kuma wanda su suka mummuta a nan maka wa min hunaka daga nan ne zurna sayyidil gali a badalin muka ziyarci almajirin shehu tijani muhammad gali kabarinsa shi ma yana nan da da sananne ne duk gaba da ba shi da nisa tsakaninsa da khadija sai da khadija yanzu ne duk wannan gine-gine sun baboye abu ikon Allah to shi dai an iya shafe ko alamar kabarinsa ba za a iya ga amma kabarin sai dai alil harazmi har yana nan lafiya abada in ka samu tsofaffin zama aka tambaye su kabarin shehin nan na magari mutanen yamma to za su nuna ma shi kabarin sai dai alil harazmi radiyallahu anhu to sai dai muhammad gali ma ya zauna a nan yana jira idan mahadil muntazir ya zo shi zai lakana masa ɗari ga ana zai ba shi fatiha bin ya tuli ismul azam yi haka shi yake jira radiyallahu anhu sai di muhammad al-gali a baɗali to ba shi ya zo wa ruhuna muka tafi li salati zuhuri dan sallah azhar fil harami a cikin masallacin Allah babba wa ba'dan qiza'i salatu bayan an gama sallah istada'ana al-muridu sadiqu sai muridi mai gaskiya sayyidi ali al-kutubi sayyidi ali al-kutubi sharifin nan الشريف المنيف شريفي بابا ya kira mu wasta ma'a hunalika ayanu tijaniyatu manya manyan tijanawa aka haɗu a wajensa min alhujjaji na daga alhazai da suka zo min sudani mutanen sudan ne sudani misira mutanen sudan ta misira wannan dai sudan ta yanzu washa na da mutanen murtaniya wata karira da fulani da shauran kabilu kuma wal arabi da arab larabawa wa akramana Allah ya girmama mu wa akramana wannan sharifi ya girmama mu wa anshadana ba'd al-ahbab ba'arin masoya suka yi mana suka rera mana yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka su masoya sai an hada sai an yi waka ita waka tunda Allah ya fara duniya tana hada da soyayya duk masoya sai suna da waka wanda kaga masoyi ne ba shi da waka ba masoyi bane ƙarya yake yi ko wannan ko waye shi to farkon ma Qur'ani yana sauka gashi na amma ba a yadda waka ba sai an rera ta saboda soyayya tana nan sai an rera manzo Allah sallallahu alaihi wa an shadana ba'd al-ahbab za'arun masoya suka rera mana waƙoƙi she an wani abu min shi'irul muhibbina daga waƙan masoya daga wata zakarna ahla kos sai da muka tuna mutanen kos subhanallah sai da muka tuna kos wajen shehu bada ko su ku'usun ko su kofuna ce ta shan faila a kaulaha faila ta sauka aka yi aka bayyana ta amma daga nan bala'i ya fara Allah ya sa aka yi kosi to kosi daji ne ko yanzu ma bari wancan lokaci to nan ne za a ji daɗin saukar abubuwa to nan fa fatahi ya fara nan komai nan nan nan sirrul akbar ya sauka nan kashiful ilbas ya sauka abubuwa da yawa duk in shehu ya yi majalasi ya saki faila ya saki faila sai ya ce alhamdulillah haza min barakatu kosi wannan albarka kosi ne duk shehu yana ziyartar ta kowace duk wanda ya zo masa sai shehu ya ce ya tafi kosi don ya samu albarka hatta fita london da shehu ya yi sallama da madina ya fita ga sai da ya bi ta kosi daga kosa na ya kama hanyar dakar sannan aka tafi london ga baki daya sai kosu ba ba wasa kosu kosu da yadda muka tuna ahalu kos ahalu kos mun tuna mutanen kos tazakkartu wa zikratu kadiru lil mahaya layali istima'il hayy fi hadratil ulya yuhadiru li fityan sidqin adakla su ila allah qazzan lan namuta wa lan nahaya tazakkartu natina wa zikratu kadiru lil tunani irin wannan yana gurbata rayuwa sai ka ji komai ba ka su wa'ansu darare littima ilhayya fi hadarat na taron jama'a mu taru fi hadaratul uliya a halara ta daukar yuhadiru ni fitiyana su wa'ansu samari ne na gaskiya suke zuwan mu a haɗu yuhadiru ni fitiyana su a dakila su kowannen su ya tsarkake zuwa ga Allah ba gairu ba gairiya a wannan lokacin an dandake yuhadiru ni fitiyana a dakila su ilallahi zuwa ga Allah kasdan kowa nufinsa Allah, lannan wuta mu ba matatuwa mu ba rayayyu. Imana, ta ɗaurin gashi na wannan ta ba na wasa ba. Wata ana zikiri, ana zikiri, shawalami ya jawo su. Wani tsohon yau tsalle ya zo ya kwanci lafika. Ni zan fasara muku. abin da shahu yake nufi a nan wajen shi ga shi shehu lamin din bai fassara muku ba shehu ya ce na tuna kwanar ko kama ihu shehu lamin ya ce oh to kai da zaka fassara fassara ai ba ihu za ka da zama ta kama ya kama ihu ai sai janye shi akai na ku ya ce shi zai fassara Allahu akbar ومدينة من تنا متانا مدينة الله أكبر فجاز الله علي الكتبي أحسن الله إساكا وانا شريفي علي الكتبي أحسن الجزاء ما في كان واتو ساكا مكو wa ayyadahu Allah ya karbace shi na sarki da taimakonsa wa rafa an ahli Allah ya dauke wa iyalinsa kullu bala'in dukkan bala'i amin wa daddata lahum tariqa sannan sabunta musu tariqa wa kabiruhum babban su sayyidi Muhammadu shine sayyidi Muhammad hafizu sayyidi Muhammad al-Muqtar Tijani jikan sayyidi Muhammad al-Muqtar Tijani min baldata Fatima daga garin Fatima fi Sudani Misra yawwa to can tarzama Muhammad Abdullahi ce min Sudani Sudani abin da ya rikitar da mu kenan in an ce Sudani Sudani Sudan din bakaken fata Mali ake nufi Sudan din bakaken fata saboda fadinta da abubuwan ta yi kama da waccan in an ce Sudanil Arabi Sudan ta Laraba ko ko Sudanil Misra Sudan makociyar Misra waccan wannan Sudan da muka sani mai kurdum ita ake nufi to kaga satima din nan ta ne wa qad jaddada alayya dari shi ma ya sabunta dariƙar sa gare ni wa sa'atuhu na taimake shi bi ba'd ma dalaba minni da ba'din abin da ya nema daga waje na min asrar dariƙa daga asraran dariƙa wa huwa rajulun shi mutum ne da la ashukku bana ko kwanto fi wusuli cikin wusulin sa zuwa af'alu ba yau ya faɗa mun gane zuwa af'al wa kadhalika haka nan kuma ta'arraftu na sanu bi sayyidi Mahmud Afandi da sayyidi Mahmud Afandi bin Ali bin Jadi shugaba Afandi kamar kalma ce ta shugabanci shugaba da za a ce shugaba ji shugaba ta Afandi yawwa Jadi utu da'ifatul Muhammadiyyati Tijaniyati yana daga cikin reshen wato jama'a ta Muhammadiyya ta Tijjaniya suna da kungiya ta jama'an Tijjaniya to wannan yana daga cikin wato kwamitin su bil qurtumil bahari a qurtum ta teku Sudan dai wa hadha sayyidu wannan Muhammad al-Afandi din nan min akabi yana daga cikin manyan ashabi sheki sahabban shehu Tijjani a Sudan a Sudan Sadiqa Tijaniya ta shiga Sudan ta hannun Mauludu Fal kakan Shehul Hadi shine ya kai ya kai Sadiqa Tijaniya Sudan. Ashabi Sheikh wa qad qaddamtu na qaddamar da shi fi tariqata a tariqa wa ashabtuhu na bashi bi julli asrariha da tilin asraran tariqa allati indi wanda yake wajena kama fa alsu zalika kamar yadda na aikata haka ma a sayyidi ali al da sayyidi ali nan da na faɗe shi zikiru wanda ambatansa ya shuɗe wa fi rujui a cikin komowa min indihin daga wajensu na fito daga wajensu kuma za mu dawo masauki ra'aitu inda albaiti sai na gani a wajen ɗakin Allah inda rukunul yamani a wajen rukunul yamani shaban naga wani saurayi min ashrafi ali fas daga cikin madaukakan mutanen fas daga madaukakan sharifan nan na fas wa qultu lahu sai nace da shi to shi ma shehu yana ganin sa yayi kashafi waziri ya gashi daga cikin madaukakan mutanen fas fakuntu lautanata da shi mallaki ta mina salihi na manya to da wa aka haɗu ne na daga manya daga managarta fi hazihi albaldatul muqaddasata a wannan gari mai tsarki qala sai ya ce mun laqitu waliya na haɗu da wani wali kaga ba wani gogo ya san shehu ya gane shi sai bayani na haɗu da wani wali min ahalil kashfi daga ahalin kashafi wa aka tun da ya san kashafi kaga shi ma abocin abu ne wa aka barani ya bani labari annahu lamma atal baita yayin da yazo ɗakin nan wa qa'alahu halun wani hali ya faru gare shi kabirun babba gaba an hisihi da ya faku daga jin sa ya shiga hadara wala qiyal khadir alai sai da khadir da ya shiga hadara kuma sai ga khadir yawa shi ma mazajen hadara ne ko da idan aka da shi ba komai wa ba da zalika bayan haka kuma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yau wa haqa'iqu sun faru wal kulafa al arba'ata da kalifofin nan guda hudu wa qala lahu sai manzo Allah yace masa yahujju fi hadha al ali al gausu gausi zai yi hajji a wannan shekara ma'ana gausi mai taimakon halitta kam da shi Allah yake komai da shi Allah yake ruwa da shi Allah yake karewa ba dan shi Allah yake kallo ba da sai halitta ta kone gaba daya bare wannan ƙarshen zamani irin wannan tambele da ake ba don Allah duk ba ruwansa da bai gan ku ba ma ruwansa da ku wala yanzu ni ilaihim Allah wala yakallu yau ba zuciyar gausin nan nan ne wajen mahallin nazari mahallin nan nan ake kallo kawai sai da aka kalli wani waje sai a ji haushi sai a biya ba amma ku ta abun ku dai an gama saboda ita kuma zuciyar gausin nan ita ce ce safa'i ga Allah kaman Allah yana cewa wannan kadai ya ishe ni haka Allah yake kaman Allah yana cewa wannan kadai ya ishe ni kowa ya yi abin da ya ga dama ban damu da kaman ma babu wannan kadai din nan shine ya ishe ni to dan haka to to dan haka shi ma da yasa haka sai ya ta neman wa al'umma rahama da kaza da kaza kaza zuciyar nan kadai ita ta isa ta yi abu maganganu ne masu yawa a wajen yawwa Allah mm. to yawwa ya hujja fi hadha al'ami al-gausu gausi zai hajji a wannan shekara to Allah haji mutum ya ce shi ne gausi ba wai mun yi laifi ba zai ga yana ta faɗa da mutane ma bai iya bai iya ma yadda da faɗan makota ba da kaza kaza kaza ko tufo za ka ga ana ta yi da shi gausin da kwata-kwata ba shi da zuciya ba shi da zuciya ba shi da zuciya wa habli wa adal maliki muradahu bila sababin illa sudur qada'i wa habli Allah ka bani wa hab abdul malik Allah ka ba abdul malik muradahu duk abin da yake nema bila sababin ba wani sai da dalili sai an yi kaza a yi Allah illa su duru ƙasa haka na shirya nake so a yi ni bawanka ne kawai wanda lau aka sama alallahi la azarrahu manzo Allah ya ce Allah yana da wayansu bai da sai Allah wallahi dole sai kai kaza sai Allah ya kubutar da rantsuwar ta ta sai a ba wai Allah dan zashin ka dan su ba dan ka oh kai Allah ayi ayi kai to illa su zuru haka na so a yi kawai a ba abdul malik wata kabaluna to sannan to Allah mu ma duk gaba ɗaya karɓe mu tunda an shiga wannan hadara haka aka wannan hadara haka ake to Allah mu ma haka karɓe mu har shi din ma wata kabaluna habil musiina jumlatan li muhsinina Allah ka karɓe mu mu ɗan halalar taka mai saban mu Allah ba wa mai alherin mu kyautarsa shi ma akwai saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar kiyama Allah zai ce ku mu'mine na gafarta muku dan ni ku ko ma sabo ku tafi na gafarta muku dan mu'minan nan kowanne mu'mini ya kama wani mai sabo na hasira kowanne mu'mini ya kama wani mai sabo to kar ba a je a ce san bele kai kai zo kake an kama hannunka kaza kai ne mai wanda za ka kama wani mana yauwa ka zama kai za ka kama wani to wata kabaluna habil musi'ina jumlatan lil muhsin ma saban namu Allah ba wa masu alherin mu kyautar su kai da kake ganin kamilin to eh bi ma sabo an baka kyauta habil musi'ina jumlatan lil muhsin habni li aini safa'i ni Allah in ka tashi zaka bani lokacin da nake rugurguje aini safa'i lokacin da nayi safa'in nan safaliya wakati lokacin da babu to haka zaka bani sai na abubakar ya gano wannan manzo Allah zai ce Allah zai kamfata uku sai na Umar ya ce ya Rasulullah ce ne ya kara sai na abubakar shi kakka faɗa kamfata Allah guda ɗaya wasa bari to kai in Allah ya ba gausi a ainihin safa'i lokacin da yake narke ko a kaga kwami ne za a ce ban da shi ko ko wannan gwamna na kaulaha bature wanda duk maulid shi ya ba wa shehu madinan ma amma shehu ya yi mata takardu saboda tsoron rigima shi ya ba wa shehu sham sham gaba ɗaya mul wajen uku da komai shi ya ba wa shehu ita duk in za a yi maulidi shanin da za a yanka a maulidin nan shi yake biyan kuɗinsu duk gaba ɗaya sai dai wanda laraba su zo da shi shehu ya ce wannan ban san yadda zan yi da shi ranar kiyama ba to kai kace a baka fa ainihin safari don ana rugurguje shi ma annabin ma mai shari'a ma gaba ɗaya shi ma ba ya faɗi wata ya ce Allah yana da rahama ɗari duk wannan rahamar da ake gani duk wani alherin da ake gani na duniya rahama ɗaya tak aka saukar da kafiri ya san casa'in da tara nan da bai ɗaya bai tsammani da aljanna ba yau casa'in da tara a ainihin safa'i tana hannun safa'u to ba ba za mu faɗa ba ba za mu faɗa ba mun gode Allah mu rike kam kam mai ibada mai ganin shi zai shige karaka ya je ya shige lafiya kalau mu je muna jirgin gausu jirgin gausu Allah ya saka alhaji mai gemu ya ce ni dai na san ba ta inda zan sha sai ta hanyar shehun nan to don haka ba na wasa da ita ana wasa da shi to tun mu rike kwarai da gaske ainihin safa'i to ya hujju hadal amu al gausu wai ai yana daga shi gausun ba wata ka- ba wani kayan kara ba ne na farko dai ma'arifa ce ita da za ta baka abubuwa sannan tausayinka da bayin Allah ma'arifa ka tsakaninka da Allah to sannan kallon bayin Allah cewa fa- babu kuma me za ka tsaya kana faɗa da babu ha? wannan ayo to sai kai ta tausayi zai zaga wai in ka kullum an kana cewa Allah ka rahamshe da al'umman manzon Allah Allah ka gafarta al'umman manzon Allah to Allah zai sa kana daga cikin akadabu Hmm? to shine ma'anar gausin zuciyarka ta yi lafiya amma ta ana ta rike ka kana wallahi sai an yi kutufo ba ana ta ba nan kuma ai zancen gausi ma bai taso ba ko arifin ma wai to ya hujji fi hadha al'ami al-gausu gausi zai yi hajji a wannan shekara wai gufar li jami'i ahli al-mawqifi za a gafarta duk wanda ya zo hajji Hmm? wa walidaihin da iyayensu saboda kawai wannan zuciyar ta zo to mun ga irin wannan zuciyar ma ba ma- ahal rahama din nan mun gan shi gidan ranji malam Musa gidan ranji a maradi in ka fita daga maradi ka dan malam Musa gidan ranji almajirin shehu ne ya zauna a kaulaha shi sai ya je Ali sai yasa yake biya wa Hausawa karatu da Hausa wannan malam Musa gidan ranji din nan to magana ce mai yawa dai mun je da sai da Aisha to a- an ba ya tafi siyan rago wani ya tare shi eh, bunsuru wani ya tare shi akan hanya ya ce ina da shi je ka gani in zai yi ma ɗaya kenan shi ba ma ya je kasuwa ba ya je ya ce ai ba ni da kuɗin ma da zan sayi wannan ya ce to ɗauki malam aka zo aka ɗaure aka ba kawo ma wuƙa ya sa wuƙar akan a wuyan bunsurin wuƙar talauyi ya jefar ya ce a kawo wata aka kawo wata zabgegiyar wuka yana sawa ta lauyi ya ce a kawo ta a gabana ake wannan ya ka- aka kawo ta mai kaman adda yana sawa ta lauyi sai na matsa na ce shehi shi bunsurin nan tauri ya sha ne yau ba mu san wannan yare ba na ce shehi tauri ya sha ya ce a ba taurin da ya sha ni ne dai ba zan iya yanka shi ba kuma wallahi in duk wuƙaƙen Nijar za su ƙare haka za su yi ta lauyewa na ce oho to to shehu gafara mana a cikin yan lauyayin eh, wato ke kasan shehu a- a cikin yan lauyayin na ɗauka na yanka bunsurin da shi wallahi a cikin yan bun- eh, to kaji to to yanzu wannan shi da bai iya yanka bunsuru ba ina za a ina zai yanka mutum Ha, ina zai yi abubuwa amma fasu kai malam duk sun cika duniya malam aikar yaƙe-yaƙe da zage-zage da littafi zagi hira zagi lasbika zagi tafsiri zagi hadisi zagi kuma wai nan ne na Allah na Allah ina Ai, Allah sauke gaji to sabida wannan zuciyar ma duk ma wanda ya zo hajjin an gafarta ma shi sabida zu- zuciyar kada ya ake kallo wannan ta gausu ita ce mahallin nazari ita ake kallo duk a gafarta a kowa wa qalahu sai wannan wali yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dullani alai ya rasulullah shirye da ni mana li azurahu dan jin zaci a ina yake a yanzu maka nan wa adlubu minhu du'a an nema addu'a a gare shi qalahu sai ta da shi ta talqahu inda rukunul yamani ka tsaya a rukunul yamani nan zaka haɗu da shi ana shikenan ya tsaya yana jira shi kuma shehu ya san ga abin da aka yi ya zo ya tambaye shi to manya ya aka yi ne ya aka yi qultu lahu shehu yace sai nace da shi ata alamuhu to ka san shi qala la ce, "Ah, to wallahi ban san shi ba wa qala shi kuma sai yayi wa shehu shi ma mallaki ta anta to kai ma ka gani qultu lahu sai nace da shi lakitu ka anta to na haɗu da kai kai shi ma maimakon ya ce to kai ma na haɗu da kai amma Allah bai yi ba Hmm. wa zalika lailatul arba'a wannan daren laraba ne li 20 baqina min zulhijjati 20 madaina ne da ta shige tunda an yi kwana 16 an yi kaza yanzu kuma 20 ai 20 da ta shige ba 20 da ta rago kwana biyar goma kenan kawai akai 20 madaina da ta shige ba baqina ba madaina da suka shige min zulhijjati daga zulhijja wa fi yawmil arba'a a ranar laraba ai yayi ko tunda an faɗi 15 an faɗi sha shida yanzu kuma aka zo wannan dare aka ce ishirin to da ta shige ba da ta ragu ba in ishirin ta ragu to goma kawai aka yi kenan ko mazaina min zulhijja ga marubuta ne wa fi yawmil arbi'a'i a cikin ranar laraba jama'a na mata ana muka haɗa kayan Allahu akbar wa dufna muka yi dawafi dawafal wada'i dawafin bankwana rahilina ila jiddata muka kuma tashi aka fita muka yi jidda wa razaqani Allah Allah ya azurta ni an ɗautu na yi tsawafi wa hadini kaɗai bilbaiti da ɗakin Allah bai na zuhur wal asari tsakanin azahar da al'asar ni kaɗai ne tsawafi da ɗaki ba kowa haɗin rage mara nan babu an rike halara ta rike su eh mana kadi ta zabaitun lahi ɗautu sa'ila ɗakin Allah ma ya raurawa da ne tsawafi ina mai addu'a wa haza wannan ya abahul aqal hankali na na minkiri bare ma na majuyi bare minkiri ba zai yarda da shi ba to amma kuma wanda ya ga shi yayi da sahabban wanda su ba sa tuhuma abokinsu da ƙarya sun san bawan Allah ne su dan wayan minkiri ne da ba shi kenan shi ki faɗa shehu yayi dawa fi shi kadai tsakanin azhar da al'asar abokinmu muhiddin bin al-arabi yayi da daddare shi da daddare yayi namu ko namijin da rana ya yi wani in ya isa kuma to wani ne tsakanin wanne ne ya fi dare da rana to wani in ya isa ko da nan mujidinin ma ya je ma ya je ya yi da daddare na wa ruhuna muka tafi ba da salatul asr bayan sallar asr ila ila jidda ta zuwa jidda wa aqamna fiha muka zauna a jidda bi hukumil wahid al qahar da hukuncin madayanci mai rinjaye ila yau misalasa har sai da muka kai kwanan laraba ka san wai Allah alkaharu Allah mai rinjaye hukuncinsa in Allah ya yi ma hukunci da kahariya to ka shiga uku za ka ga wani ƙauyen bai fi gida ɗaya ba ba ruwa sai an yi tafiya ta yini ko guda ko kaza a kan jaki ko a kasa nan za a je a samo ruwa a wahala ruwan nan sai an zo an tace sai an yi ga a ce mutuwa ko kurkunu ko waye da kai za ka yi wa hukunci kai wai malam wai ba wai yan cikin ruwa ne sai na wacce kahariya ta danne shi shi ko har abada nan yake jin daɗi kaharu Allah ka mana kahariya cikin gausi Allah ka mana kahariya cikin faila kowa akan abin da yake kahariya ce in ba a yi ma kahariya a nan ba ba za ka zauna ba ma kawai wani waje za ka yi ka in su ma kafiran sai ga wai ga musulunci ga kaza to ya za su yi da kaharu in dai ba ba to haka yan wutan ma haka yan aljannan ma haka yan kaza haka mutanen eskimo wanda suke cikin kankara sai ga wannan ta kubuta man in kankara ta yawa har abun mutu a shiga a kukkulle daki a yi ta shan manya-manyan giyoyi to wai kubuta wani yan su kasashen ma ta yasu da kaharu kuma tun kuma za mu cikin wutar zafi ko cikin zafi to Allah da ya ce to wai ni jaf ma ko a yi wani waje mana mai sanyi to ya zami da kahariya din to in ka gane wannan sirri sirri ma'arifa ce babba a cikin abu to Allah ya mana kahariya a cikin musulunci kaharu ya rike mu ya dandake mu a musulunci kahariya mu ji ko motsa daga nan ba masu musuluncin nan kawai Allah ya mana kahariya a cikin ɗariƙar tijaniya ko me mu ji ko motsa ba masu Allah ya mana kahariya a cikin faila da sahibul faidati wannan bala'i ga inda kuɗi yake ku je ku yi na hau da kuɗi da kaza ku ce rami da kahariya. Kahariya malam. To haka kahari ya rike mu a jidda malam. Har zuwa ranar litinin. Wa fi tilkal iqamata a wannan zama a kunna ke cewa bi jiddata jismi wal fuadi bi qaibatin wa ahli wa abadi bi qaryati kaulaki ala kaulakin minni salamu fa innani uhayyiru bi rabibil mubammaki على فتية غر كرام أجلة سلام مشوق واسكتي ما أثر بكي فهم فتية باء النفوس لربنا فمن لي بمذكور وبالذكر مسركي فلم أر في شرق البلاد وغربها نذيرا لأحبابي أموما ولككي Rijidda ta jismi ga jikina a jidda, wal fu'adu bi ɗaibacin zuciya dai tana wajen manzo Allah tana ɗaiba. wa ahali iyalina wa ahababi da masoyana bi ƙaryatu kaulaki suna kaulaka suna kaulaka ala kaulakin minni salamu ina gaisuwa ta tabbata ga kaula daga wajena fa innani ni uhayyiru baha ina gaida ciddanta cidin duwar watsinta da kasashenta da bil abirul mubammaki da turare abun kwabawa mai tashi ala fitiyatin ina ma'ana mutanen cikin garin ake gaisawa alabit ya ce ina gaida samarin nan gurbi masu haske komai bakar fata su amma hasken ma'arifan nan gashi nan ka duba ka kuma har abada ga ka duba ka gani wani da yake zagin yan uwa a wani gari yace amma abin mamaki kuma sai ga hasken su daban ne ko ina suka samu wannan hasken ko kaza kaza kuma amma ba zagin su yake kuma amma ya tabbatar musu suna da wani haske da baya ganin su sai a jikinsu to da shi ma ya zo ya ɗauka ya ɗaukana mana gurbin masu hasken goshi da ibada zikiri da ma'arifa da sallah kirami komai bakin mutum yana ta askaru tarbiyyar da ya fata yi sai kaga fata yin a goshinsa da mutum ya yi tarbiyya ma ba ya ka tambaye shi ba inda ya sai kaga hasken a zaka ce wane ina yin tarbiyya akwai wani malam kabiru to yana zuwa ya darasu wajen malam nan yana zuwa ya kalle ni ya san dai yana gani na a dan bangaren masallaci ya san ga abin da ake yana gani na zuwa ce amma dai kai fata yi ko ce malam ne ga yanka kai ce a ganin hasken ne a goshinka ai duk wanda ya fata yi dama sai an gani gurrin kirami masu girma ajillatin maɗaukaka salaman mashukin gaisuwar masoyi wasta kaima a sarbina tsakiyar daji malam hamada ce da daji ga ta nan amma sai ka ji kana tuna masoyan ka malam kuma masoyan na Allah ba ka tuna kowa ba sai su fahun fitiyatun su fa samari ne ba a cewa da kowane saurayi fata sai namiji na gaske wanda ya tashi cikin ilimi ko cikin ma'arifa ko cikin wani abu dai wanda yake abin misali fafifitiyatun ba'un nufusa da suka sai da ransu da rabina ga ubangijinmu kamar libi maskurin wa zai lamunce mu in ji abin da suke ambato na zikiri wadda zikiri da zikirin nasu musriki yana tashi in suka hau zikiri mala ana bugawa shekani yana cewa wata gannan a yaro ha fauka aiki ina za ka zo madina ka ji tsuntsayenta suna yin bugu akan reshenta zikiri ya tashi mala falam arafi sharkil birad wa garbiha gabas din duniya da yammanta ban gani ba naziran li ahbabi irin masoyana umuman haɗe ko suwaye wa lukaki tankaɗe su tankaɗe ko suwaye kaga haɗa su da masoyana kaga za su yi yawwa tuma jalla wannan kuma har duniya ta shi haka ne wa aqulu ina cewa hayati bi singalin wa daibatu jannati wa jiddatu min dunil jinani suradu فإن مات عبدا أن يقيم بجدة فصبرا فهذا كالمقام رباط حياتي بس رأيوة عشان قال لي وطيبة جنتي مدينة من الله يجي الجنة وجدته كاغا جدة من دون الجنان فكان وإن الجنة يقول أبيو سرادو وسرادي كينا جدة إذا الله أجي من سرادي كافون كتلك هذا من الله قال فإن مات عبد إن kaddara Allah ta shafi bawa an yi tsima fi jiddatin ya zauna a jidda fa sabran to wannan bawa ya hakuri fa haza kal muqam ribadu wato kwanan fagen fama ke yake yi malam jidda an ga da alhaji da yaji wannan zai ce wallahi fa shehu yayi gaskiya wa qad ji'tu na zo a dulubu bakirata ina neman jirgin ruwa ta tawajjahu ila biladi sham da za ta tafi kasar sham in je in ziyarci baitul maqdisi in ziyarci kabarin annabi ibrahim da su falastin su wannan kasar sham Syria. Wa uridu ziyaratal Qudus sharifa ina so in ziyarci Baitul Maqdis. Wastakartu Allah na ba Allah zabi faktara liyan nuzula bi danjata sai Allah ya zaba min a'a in koma baya dai in koma danja in koma magari bil magharibi a Morocco al aqsa magharibi ta nesa waqad ata awraq al bakira sai na yanki takaddun jirgin ruwa azzarqai wannan mai ruwan bular salansa din nan المسمات ودعك أنبتنت بهوات دهوات وهي التي بل بل بلغتني هذه الديارة ita ce wadda ta iso da ni wa'annan gidajaji da yanzu ma ita zan hau in koma kuma alhamdulillah awwalan wa akira mun gode wa Allah farko da karshe warakibna muka hau min jiddata daga jidda yawmal sulasa ranar talata da hawatan da safe da li arba'in bakina min zilhijjati kwana hudu ne kawai ya rage wa watan zulhijja yawwa qasidina danjata nufin mu danja lil iyabu wajen komowa qa'idina muna cewa aibuna mun ga mu muna komawa ta'ibuna muna tuba da rabbina ga ubangijinmu hamiduna muna godiya ga ubangijinmu sadaqallahu wa'adahu Allah ya gaskata alkawarinsa wa nasara abdahu ya taimaki bawansa wa hazamal ahzaba wahdahu ya rusa rundunar ta tarkiya shi kadai manzo Allah ya faɗi wannan ranar dawa daga kandaku to kuma ma ya zama duk in annabi ya dawa daga tafiya sai yayi wannan addu'a wa yawmal kamis ranar alhamis bahawatan da safe wa sallar tura sai muka zo daidai turu sina muna cikin ruwa ta ruwa fastaqabalna a ɗabi'u sai likita ya zo ya tare mu to aka zo inda za a tsaya likita ya zo duk ya dudduba mu wata ada ya hau wadda kala fi safina ta shigo cikin jirgin ruwan wa ba'da sa'atin bayan aka dudduba mu kuma duk aka yi caji aka yi caji bayan kaman awa daya istaqbalat na sanabi ku sai kananan jirage kuma suka zo aka kwashe mu wannan kalatna ta ɗebe mu jami'an gaba ɗaya ila karantina zuwa wuri da ake ce ma karantina wa adkaluna fil hammam suka shigar da mu ban daki kuma aka yi mana wanka duk gaba daya wa albasuna ba'dal gasli jalabiba suka sanya mana riguna irin nasu na kamar misira bayan an yi wanka kuma mu'addatan wanda aka tanade ta lil hujjaji dan alhazai wa ajla suna suka zaunar da mu na hawa sa'atai ne kamar awa biyu fi darin a wani gida na zifatin tsatsarka fiha karasi akwai kujeru a ciki mu'addatun da zalika da aka tanade ta dan wannan wa bakaru na suka yi mana turaren wuta wa bakaru malajisana suka yi wa rigunan mu turaren wuta bi bukurin da turaren wuta indan wajen su da ne ake riri ta alhaji amma yanzu kamar a da ke kama wa sarrahuna sannan suka sake mu mu koma waraja ana ila safinatu muka dawo jirgin ruwa wa sarabbi na ta tafi da mu wa ba da dullu ishansu bayan rana ta bullo wa sallar suwesa muka zo kanatu suwes din nan suwes wa qultu fi duri na faɗa da muka zo duri sina'a inda aka yi ta falan ma ta jalla inda arani bi duri yawma sirtum qima afuzu bi sirrin jafi kalima bi ba'd suwesin qad amru wa innani bi bartu sa'idin qad ashum nasima ولكنني مهما أجاور دنجة أرى منظر الهوج العباد فخيما فذلك شمس والرجال كواكب فكيف ترى عند الشروق نجوما فذلك روح الكون سر محمد عليه صلاة ما أهار حكيما أراني بدور ناقن غانا دور سينا اليوم يوم سيرت مقيما غانا أذونا دور سينا أفوز إنا ربنتا بسر دا سر نن جاء فيه كلمة دا كلمة يزو يشير ديما sirrin nan da ya zo wa kalimu ko da kalimu ya zo yake nema gashi mun rambanta da shi bi bahar suez ga mu a kanatu suez tekun suez kad amurru gashi muna shigewa wa innani ni bi burta sa'id gani a burta sa'id nan dai misira ne kad ashummu nasima ina shaka iska mai daɗi iskan nan ta teku an ce ko mara lafiya ya shaki wannan sai ya dawo sai ya zama mai lafiya yanzu wannan iska ta bakin teku to shakata yana taso da in masoyi ne kai da ka shaka ya taso da soyayya amma da lafiya ne sai a warki in kaza walakin nan ita ce kuma wannan iska daga asuba zuwa rana ta fito ita ce wannan iska zaka ji iska daban ce kanshinta daban ne wannan irin yanayi shine yanayin aljanna daga sallah asuba kafin rana ta fito gari ya dan yi sha'atin nan to wannan iskar da daɗin haka lafiya shamsun wala zamharira ita aljanna ba rana bane ba dare kaza kaza kaza wani irin yanayi ne mai daɗi shine daga asuba zuwa rana ta dan bullo kaza to wannan yanayi to iskar wannan yanayin ma na daban ne to da haka ake so mara lafiya ma ya tattaka ya tattaka ko kana da lafiyar ma a dan shashaki wannan ana zikiri to sai a ji ma'arifa ta ƙaru walakin na ni sai dai ni mahama ujawiru tsanjatan duk lokacin da na shige danja kuma aka ara manzar alhadi sai in ga maganan manzon Allah idan tunan manzon Allah al'ibadi mai shiryar da halitta fahima mai girma din nan ba na ganin komai sai shi kuma shi kenan fazalika shamsun wannan shine rana war rijali kawakibin duk wani namiji kuma tauraro ne fa kaifa tara inda shuruki nujuma to in rana ta bullo kuma ina ga wayansu taurari eh babu فذلك روح الكون wannan shine ran halitta kawai sirrin Muhammadin shine sirrin Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to kuma an shiga wani ko alaihi salatu tsiran Allah ya tabbata a kuma har yau dai a cikin sa ake ma ahara hakima muddin arifi ya dumauce shine hakimu hmm muddin da hikima kuma ita ake cewa ma'arifa yawwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kakka hana hikima ga wanda ya cancante ta kai zalunci kakka ba da hikima kuma ga wanda bai cancance ta ba kai zalunci yawwa duk su biyun wa fil yawmi sulasa'i Allah ya sa mun cancance ta barka annabi wa fi yawmi sulasa'i a ranar talata asabi'i bakwai min al muharram to har watan sallah ya kare ma an shiga muharrami bakwai da shi ra'aina jibala tarabuls sai muka ga duwar watsin tarabulsa libiya kenan kuma muka ga duwar watsin tarabulus ta libiya ko yawwa mamlakata italiya masarautar Italiya, sannan Italiya ce ta take musu mulkin mallaka. Duk ƙasar da wani irin abu aka shiga a a Afirka duk ƙasar da take muku mulkin mallaka kuma kun zama sunanta munan a ce Ingilishi eh? da ka a ce ni- ƙasar Ingi- muna da ƙasar Ingilishi Nigeria ma'ana yanzu yan Nijar din suka shigo ko Kano ko a- suka shigo Nijar sai mun shigo Ingilishi mu kuma in muka shiga ƙasar ya mu ce mun shigo Faransa ka gani duk mun- an zama Faransa da Ingilishi in aka shiga Libya kuma sai a ce an shiga Italiya Ma- masarautar Italiya ce to nan za a tashi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. amma yanzu alhamdulillah ba wani Italiya ba wani Faransa ba wani Ingilishi kowanne sun sami yancin kansu yanci yawwa haka ma a jikin namun ma duk ba wani Italiya ba wani Ingilishi yanci kawai Afirka kawai Afirka ta 'yan Afirka ce yawwa ko halaran ma ta Afirka muke ne halibi mahaukaci ne kaji da haka hadisi ya zo inna Allah ya faku an auliya iya ta tabduna wajizahu Allah ya ne wa waliyansa dariya har sai fikokin Allah ta su bayyana mutashabihatu ne hatta ko tabduna wajizahu ko turami har sai turamansa sun bayyana to kai ashe bakin سبحان ربك وكأفت وتمغنا كما سبحان ربك وتعالى والسلام الحمد لله رب العالمين